أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yammaci na wato wannan shi ne yammaci na ashirin da shida da watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin wannan cibiya ta muhassasatu salafiya cikin unguwar gandun albasa a cikin birnin kano mun ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin ainihin wato sullamul usul yau sha biyar ne to sha biyar ga watan sha biyar ga watan goma ko sha biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin kamar yadda muka saba dai karanta wannan littafi na sullamul usul ila ilmin usul fi tauhidin lahi wattiba'ir rasul littafi ne wallafar hafiz ibn ahmad al-hakami rahimahullah ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha uku a cikin wannan littafi muna nan dai cikin bayani akan rukunan imani guda shida inda malam ya kawo mana rukuni na biyar shine imani da tashin alkiyama da kuma wato imani da cewa babu wanda ya san takamaimai lokacin tashin alkiyama sai Allah subhanahu wa ta'ala sai dai kamar yadda ya inganta a cikin hadisai akwai alamomi da Allah madaukakin sarki zai fara nuna wa mutane kafin alkiyama ta kasance alamomin nan suna da tarin yawa akwai manya akwai ƙanana kamar yadda duk mun ɗan yi ishara zuwa gare su a darasin da ya gabata sannan yana cikin kunshin imani da ranar lahira shine imani wato da mutuwa da abin da yake biyo bayan mutuwa na tambayar kabari da ainihin wato azabar kabari da sauransu sannan yana dai daga cikin kunshin imani da ranar lahira shine imani da haduwa da Allah da tashi da kuma taruwa da kuma tasar mutane daga cikin kaburburansu ainihin wato hufatan uratan gurlan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a hadisi za su tashi da loba kuma za su tashi ba takalma kuma za su tashi ainihin hufatan uratan tsirara sannan za su tashi a tarwatse kowa ya kama gabansa kajaradin muntashir sannan za a tattara halitta a wannan rana domin yin hukunci tsakanin bayi wayanda suka cancanci rahamar Allah su tafi wayanda kuma suka cancanci ukuba su tafi gidan ukuba Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu sannan akwai tashin hankali da furkici mai girma game da wannan rana zuwanta da kuma abin da zai gudana a cikinta za a halarto da mutane a kuma bujirar da su domin yi musu zafi a lokacin dukkan wata alaka da wata dangantaka da ta yanke cewa kai dan gidan wane ne ko jikan wane ko baban wane ko abokin wane duk wannan alakokin a wannan ranar babu su cunkoson abubuwan tsoro sun tattaru a wannan rana duk wani wanda ya iya magana ne balaga to yakan yi sit ya kasa magana a wannan ranar sai har in an ba shi izini a wannan rana za ga fuskoki gaba ɗaya sun kankanta duk waɗanda ake ganin wasu ne a wannan ranar su ma a ranar dukkan kowa ya risina sannan rana ce wadda dukkan wanda ya yi zalunci to za a rama wa wanda ya zalunta abin da ya zalunce shi rana ce da za a ga sarakuna ko masu mulki da talaka wanda ake mulka sun zama daidai wa da tsawa'a ba bambanci rana ce da ba ta iya bambance wannan basara ke ne wannan ainihin wato ɗan siyasa ne wannan shugaba ne wannan mai kuɗi ne wannan talaka ne ko wannan wanda ake shugabanta rana ce da take daidaita kowa kuma za a zo da littafi na ayyukan bayi kuma shaidu su ma za su zo su ta ba da shaida gaɓoɓin ɗan adam ga mala'iku ga kuma wuraren da ɗan adam ya dinga kara kai nan ke kai komo duk za su zo su ba da shaida akan abin da ɗan adam ya aikata Allah maɗaukakin sarki ya samu dace za mu tashi akan baiti na ɗari da casa'in da shida wa nushirat sahaiful a'mali ko قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ يؤخذ عبد بسوى ما عمل فبين ناج راجح ميزان ومقرف أو بكته أدوان ومقرف أو بقه أدوان وينصب الجسر بلا امتراج كما أتى في محكم الأنباء يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكف في النيران bala yake cewa tuba wa nushirar sahaiful a'mali za a watsa za a yada sahaiful a'mali littattafan ayyuka to ukhadhu bil yamini wasu za su karba da dama wa shimali wasu za su karba da hannun hagu tuba liman ya akhudhu bil yamin yace aljanna ta tabbata ga wanda ya rike littafin sa da dama ko tuba liman ya akhudhu bil yamin kitabahu wato aljanna ta tabbata ga wanda ya karbi littafin sa da hannun dama bushra ana yi masa albushir bi hurin aini da matan aljanna hurul aini wal wailu bone da azaba ta tabbata lil akhiri bishimali ga wanda ya karɓi littafinsa da hannun hagu wara zaharin ta bayan bayansa lil jahimi sali zai kone a cikin wutar jahim wal waznu bil qisti sannan akwai al waznu auna ayyuka bil qisti da adalci wala zulma babu zalunci wala yu'khadhu abdun kuma ba za a kama bawa ba bisiwa ma amila da abin da bai aikata ba a baina naji tsakanin najin mai tsira rajihin mai rabauta mizanu ma'ana ma'auninsa wato wajen auna ayyuka ɗin fa baina najin wa rajihin mizanu ma'ana rajihin mizanu wato mutane za su kasance baina najin tsakanin wanda ya tsira rajihin mizanu wanda ma'auninsa ya yi nauyi na ayyukan kirki wa muqribin da kuma wanda ya tsururuci laifi aw baqahu udwanu ketare iyakarsa da zaluncinsa aw baqahu shi ya halakar da shi wa yunsabu al-jisru za a kafa gada bilamtira'i babu jayayya ba musu kama a tafi muhkamil ambani kamar yadda wannan magana ta zo cikin labarai ingantattu ya juzu nasu ita wannan gadar mutane za su ƙetare ta ala ahwali wato gwargwadon halayensu ko ala ahwali bisa halaye mabambanta bi kadiri kasbihim gwargwadon aikinsu ko gwargwadon tsururucinsu min al'amali na ayyuka fa baina mujtazin ila al-jinani tsakanin wanda yake ƙetare wannan gadar ilal jinani ya tafi aljanna wa musrifin da kuma mai barna yukabbu shi kuma za a kifar da shi bin nirani cikin ainihin wato wuta wannan kaga baituka guda uku daga cikin baitukan da muka karanta suna magana ne game da sahaiful a'mal tu'khadhu bil yamini wa shimal cikin abin da ranar tashin alkiyama ta kunsa akwai karbar certificate ko kuma lat wato wato wato sakamakon ayyuka da haka wasu za su karba da hannun dama wasu kuma za su karba da hannun hagu nushirat wa idza suhufu nushirat Allah ta'ala a cikin alqur'ani yace wa idza suhufu nushirat idan takaddu littattafai da aka rubuta ayyuka nushirat aka watso su in an watso su din nan takaddu ne waɗanda tun da ran da mutum ya zama bali har ran da ya koma zuwa ga mahaliccinsa dukkan wani movement ɗinsa da shiga da fitarsa da abubuwan da ya aikata da abubuwan da ya faɗa duk suna rubuce a cikin wannan littafin karami da babba shi yasa idan ɗan adam ya ga wannan littafi hankalinsa yakan tashi ya ce ma ni hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada wannan wani irin littafi ne dan kaza din ma da nace ka gan shi an yi recording yanzu abu kaza ma da na aikata shi ma sai da aka rubuta wani irin littafi ne baya barin karamin abu komai kankantar sa ballanta na babba sai ya kididdige shi ya rubuta shi wa wajadu ma amilu habira Allah ya ce duk abin da suka aikata gashi an halarto shi wala yazlimu rabbuka ahada kuma ubangijin ka baya zaluntar kowa ba za a manna ma abin da baka yi ba ba rayuwa bace irin ta duniya da za a ma shari'a ai ma kalan sharri ba kai abu ba a makala ma kuma karasa yadda za ka fita wani ka je furzin ka karasa shi ba laifin da ya shekara goma ko fiye da haka ranar tashin alkiyama babu zalunci to ukhadhu bil yamin su wayannan littafai aka zubo su na ayyuka to ukhadhu bil yamin za a rike su ne da hannun dama ma'ana muminai za su karɓi wannan littafai nasu da hannun dama Allah ya sanya mu a cikin su kafirai kuma za su karɓi wannan littattafai bi shimali da hannun hagu to sai yake cewa duba duba din nan ya bushai abin da ya fi komai daɗi shine duba wasu mushajaratin fil janna sannan kuma suna ne na wata bishiya a cikin gidan aljanna yasiru rakibu fi zillihi bi ata'adin la yaqta'uha wanda mahayin ingarman doki zai su kwani doki a cikin wannan inuwar tafiya shekara ɗari bai kai ƙarshen ta ba a ƙarƙashin inuwar duba to sai aka ce duba ta tabbata aljanna ta tabbata liman ya akudu bil yamini kitabahu liman ga wanda ya akudu kitabahu ya karɓi littafinsa bil yamini da hannun dama bushra ana yi masa gagarumin albushir ana yi masa gagarumin albishir bi hurin inin da hurin in hurun in hur jam'i ne na haura haura kuma sifatun lahun sifa ce ta su ‘yan matan aljanna min hawar al'ain wa ko shiddatu sawadi al'ainain fi shiddatu bayazihima sifa ce ta ido wato shur shine masu fari kal cikin bakin kwayar ido wato tsananin fari cikin tsananin bakin kwayar ido shi ake kira shur wato matan aljanna haka idon su yake fari kar sannan a cikin bakin kwayar ido sannan in daradaran idanun ba ƙanana ba da aka sufar guda biyu ce shur kalar idan in kuma girman idan to yannan yan matan aljannan sun tabbata ga wanda ya karɓi littafin sa da hannun dama Allah ya sa mu karɓa da hannun dama mala yace wal wailu shiga uku Allah ya tsare mu da shiga uku للآخذ يا تبت شقاقك للآخذ بالشمال فوان ديك كل تافن قد هنن هبو وراء ظهره أبايا باينسا للجحيم صالح وتزي قونو زي ببقو أتكن وتر جحيم الله تعالى يقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا kowane mutum alzamna ku fa'ira ku fi unuki abin da ya aikata littafin aikinsa an nannade an makala masa a wuyan da shi zai tashi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban za mu fitar masa da wani littafi wata takarda ranar tashin al-qiyama yalqahu manshura zai samu wannan takardar a bude a bude ta a ce ikra kitaba karanta littafin ka ne wannan movement book din kai a za ma'aikata akwai movement book to akwai movement wannan movement book ɗin ka ne daga gida zuwa gurin aiki da gurin aiki zuwa gida ko zuwa kasuwa ko zuwa makaranta ko zuwa wajen aboki ko zuwa wani guri duk inda ka je duk inda ka aika abin da ka aikata duk abin da ka faɗa wannan littafin shi ne sai a ce karanta ran kaza ga watan kaza 1990 kaza ko 2000 kaza a daidai guri kaza kayi kaza kayi kaza ka faɗi kaza ka faɗi kaza a majalisa ka faɗi kalmomi guda kaza a ran kaza ka ce kaza ran kaza ga watan kaza daidai lokaci kaza ka faɗi kaza gashi nan ma dan adam yana cikin garadi amma ina shedan da zuciya sun mantar da shi wannan garadin sabgasa kawai yake da rayuwar da yake ta yi a ce karanta littafin ka ka faɗi na suka yau ma'alaika hasi ba kai kan ka isa kai wa kanka lissafi a yau aka ka karanta kaga cewa sai ka karanta ainihin wato laifi goma baka faɗa ne baka karanta laifi wato alheri guda ɗaya ba za ka yi wa kanka misali يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا نعم جانجاني ya zo cikin sunan daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yadda an ambaci wuta da Aisha ta fashe da kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce menene ya saki kuka ta ce wuta ne an ambata ka ambaci wuta shine na ne kuka sai take cewa shin za ku iya tuna iyalan ku ranar tashin alkiyama kuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ke Aisha a wurare guda uku ba wanda zai iya tuna ba wanda kwakwalwarsa za ta iya tuna masa wani ba a wasu wurare guda uku indal mizan lokacin da aka yi layi aka zo wajen auna ayyuka fala ya'lam ay hina wato hatta ya'lama har sai mutum ya gane a yakiffa mizanuhu am yakun shin mizaninsa zai yi nauyi na aikin alheri ko zai yi rashin nauyi hankali baya kwanta ba zai iya gane waye a kusa da shi ba zai tuna kowa ba sai ya ga an tsora aikinsa ya fahimci ya fahimci aikinsa na alherin ya rinjayi mugu ko mugu ne ya rinjayi da alheri wuri na biyu ce wa indal kitab hina yaqulu ha umqra'u kitabiya wato lokacin alkitab raba da tafai takaddun ayyuka hina yaqulu lokacin da mutum zai ce ha umqra'u kitabiya hatta ya alama aina ya ka kitaba nan ma ba kwanciyar hankali ba wanda zai iya tunawa da wani har sai mutum ya ga ta ina hannun takardarsa za ta faɗo za ta faɗo ne ta dama ko ta hagu yanzu ba shi da amsar ta ina takardarsa za a wani hannun za ta faɗa da haka ba wanda zai iya tuna wuri na uku kuma wajen siradi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa na Aisha ba wanda zai iya tuna wani a wajen siradi in aka tsora wannan gadar ta siradi a doron wutar jahannama aka ce kowa ya haye ba wanda zai iya tuna wani na Aisha manzo Allah ya bata wannan amsa ce a wurare guda uku kam zantan ka tuna iyalinka ka tuna ɗanka ko matarka ko abokinka ko business ɗinka ko gurin aikinka bai taso ba a wa'annan wuraren guda uku ba mai iya tuna kowa da haka mumini za a ba shi littafinsa da hannun dama a cikin rufin asirin Allah ya karanta miyagun ayyukansa lokacin da ya karanta wani mugun aiki aka ce sai launin zai canza ikan jikinsa ta tashi har sai ya zo ya fara karanta kyawawan ayyukan sai kuma yanayinsa ya dawo daidai lokacin da zai sake komawa ya duba inda ya miyagun ayyukansa da ya fara karanta sai ga an musanya su sun koma kyawawan ayyuka ba daidai wannan lokacin ne aka ce yake cewa ha ko ko qur'u kitabiya farko miyagun ayyukansa da ya gani sai cikin sa sai duk gaba ɗaya cikin sai mutu yanayin sai canza sai kuma ya zo ya ga ya je masallaci ya je makaranta ya yi karatun alkur'ani ya sadar da zumunci ya yi kaza ya yi kaza yana ta ganin wannan sai kuma launin su sai koma inda yake lokacin da zai sake waiwaye inda biya kun ayyukan da suke sai ga an mai da su kyawawan ayyuka to a lokacin ne zai samu karfin hali da sai ha umu qura'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya da haka wal wailu lil aqil bi shimal wara dhahri lil jahim sali to sai kuma abin da ya shafi shi mizanin sai ce walwazunu wato alwazun li a'malil ibad auna ayyukan bayi za a auna su ne bil qisti da adalci fala zulma babu zalunci ala ahadin da za a yi wa wani yau idin a wannan ranar ba zalunci li'anna al-hakima fihi huwa al-adlu al-hakim domin mai yin hukunci a wannan ranar mai cikakken adalci ne kuma gwani allazi harrama zulma ala nafsihi wanda ya haramta wa kansa zalunci kuma ya sanya zalunci abin haramtawa tsakanin bayansa dan haka babu wani mahaluki a wannan ranar da za a manzili ko a tauyi wani kyawawan ayyukan babu sannan wala yu'khadhu abd ba za kuma a kama bawa ba bi siwa ma amila da sabanin abin da ya aikata Allah ba zai wannan ba mutum ya ci kyakkyawan aiki Allah ta'ala ya kama shi da a kamu irin na wanda ya aikata mummunan aiki Allah ta'ala ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm a yau ne za a saka wa kowane rai kowace rai game da abin da ta tsoruta ba zalunci a yau inna Allah la yuzlimu mithqala dharra Allah baya zalunci daidai da kwayar dakiya shi ko kwayar zarra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yuti bil ladunhu ajran 'azima idan kyakkyawan aiki mutum ya rubanya masa bala'i fa baina najin rajihin mizan to mutane za su kasu gida biyu tsakanin najin wanda ya tsira me yasa ya tsira rajihin mizanu ma'auninsa na kyawawan ayyuka ya yi rinjaye walwazun yau ma'izin ilhaq faman saƙulat mawazinu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun Allah ta'ala ce walwazun yau ma'izin ilhaq sikenin awo a wannan ranar gaskiya ne fa an waga ka ɗauka wasa ne gaske ne wannan mizanin divine scale da za a ajiye ranar tashin alkiyama ya auna aiki na da aikinka da ayyukan mu gaske ne faman sakulat mawazinu duk wanda sikelin awansa na kyakkyawan aiki yayi nauyi kuma shi awar awar ranar tashin alkiyama shi aikin a auna shi littattafan da aka yi rubuta ayyukan a auna su shi kansa wanda ya aikin sai an hau da shi mizani shi ma an hau da shi kaji wani irin hau shi karan kansa mutum sai an auna shi sannan an sauke shi kuma a ɗauki ayyukansa a auna su an ce a ranar za a mai da ayyuka su zama kamar gangari sallarsa a dunkule su zama mujassama kamar su azumin sa aka sai a ɗauka a ɗora kan su ke sannan littafin duk da aka yi wani mala'iku su da wani rikodin ne za a ɗauko shi ma a ɗora shi a kan su saboda a samu cikakken adalci Allah ta'ala ya ce wanda duk aikinsa wato mizaninsa ya yi nauyi wa ula'ika hum al-muflihuna waɗannan su ne masu rabauta Allahumma ja'alna minhum wa man khaffat mawazinu wanda kuma wato mizanin aikin wato mizanin ayyukansa ya yi rashin nauyi shine khaffat aka auna haka bai yi abin arziki ba bai yi abin azo a gani ba tafka tafka ce ga ta nan tarin da ya suke nan hawa kyawawan ayyukan nasa bai yi sun taka kara sun karya ba da haka ba irin sa yayi rashin nauyi fa ulaika alladhina khasiru anfusahum Allah ta'ala ce wadannan sune wanda suka yi asarar rayukan suka salwantar da rayuwar da suka yi asarar ta bima kanu bi ayatina yaqulun game da abin da suka kasance suna aikatawa na zalunci game da ayoyin an karɓo hadisi wanda yake hadisi ne imamu tirmidhi ya ce hadisi ne hasanul garib daga an-nadr ibn anas bin malik daga mahaifinsa ya ce na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam shin za a cece ni ko za a yi beli na ranar tashin alkiyama a yi shi ba a ni yau malkiyama a ƙal annabi ya ce ana fa'ilu insha Allah ce zan cece ka in Allah ya yi kultu sai ana sai tambaye shi ya ce ya rasulallah a aina a tulubuka to ranar ta ce za ka yi beli a ina zan neme kan same ka tun daga ranar an ce duk an hau suna arzikirki ce ai na zan same ka qal annabi ce idlubuni awwala ma tadlubuni ala sirat farkon inda zaka fara nema na wajen sirati qul ana zan fa illam alkaka ala sirat ban same ka gurin ba qala fadlubuni inda almizan yace ka karasa gurin da ake auna ayyuka nan zaka same ni قلت فإن لم ألقك عند الميزان سأكون بسابك بأقرن فا قال فاطلبني عند الحول إجت كجوجا تبكي لنا الكوثر ذاك سامين فإني لا أخطئ هذه الثلاث مواد المواد بزن كسكري وإن ورا روضه na fatan gani ba kaga kenan shi mizanin nan yana da fuskoki hudu na farko suka ce al'amalu nafsaha su ayyukan karan kansu za a auna su na biyu suka ce sahaiful a'mal su takaddun ayyukan su kansu za a auna su na uku su kuma ladan ayyukan shi ma ladan aikin za a auna shi na hudu shi kansa ne aikin shi karan kansa za a auna shi kaga abu hudu za a yi akan mutum Allah ya ta mai nauyi kyawawan ayyuka ma dora mu a la ilaha illallah mu da kyawawan ayyuka mu sun yi rinjayi mizan takaddun mu su rinjayi mizan ladan mu rinjayi mizanin kyawawan ayyuka mu ma haka to sai kuma magana akan shi siradi din yace wa yunsabul jisr za a kafa aljisr gada bilam jira babu shakka ba ko kwanto kama atafi muhkamil anba' kamar yadda ya zo cikin ayoyi da hadisai ingantattu ya juzuhu mutane za ya juzu nas mutane za su ketare wannan ala ahwal mutafawita wato a bisa halaye mabambanta wani ya fi wani sauran wuce wani bai kai wani ba bi kadiri kasbihim gwargwadon surucinsu a rayuwar duniya min al'amal na ayyukan da suka aikata ma'ana gaggawar ƙetare siradi yana da alaƙa da irin aikin da mutum ya yi a nan a nan duniya za ka yi wa kanka aikin da nan da nan za ka ƙetare siradi a nan kuma za ka yi wa kanka ka sassaɓar da tsallake siradi zai yi wa mutum wahala al'amarin ba sai an je can ba a nan ne za ka iya samar wa kanka yadda siradin zai maka saukin tsallakewa ko ya yi wahala da haka gwargwadon ayyukan da mutane suka aikata a nan duniya na na kyautatawa ko munanawa ko kuma in gausa tsakanin mummuna da kyakkyawa da haka mutane za su waye gari su zama fa baina mujtazin alai wato tsakanin mai ƙetare shi wannan siratin ilal jinani ya wuce zuwa aljanna wa humul mu'minuna su ne mu'minai kuma su kansu mu'minai din ala tafawuti darajatihim akwai tazara da fifikon darajojinsu wa maratibihim da martabobinsu fil baqi wal isra wajen nauyi da kuma sauri ko da mutum mu'mini ne to karka dauka bai daya halan daya za a tsallake siratin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambata wani zai wuce shi da wuri wani kuma zai zama abin nan akwai wanda zai wuce shi kalbar kamar walƙiya idan salatu na ji aka wuce shi kalbar kamar walƙiya na biyun su aka ce shine wanda zai wuce shi karri kamar iska fu iska ta so ya wuce na uku shine ka ajawidil khayl ka ajuwad alkhail kaman ingarman doki gudun ingarman doki aka bai tsallake sannan na hudu shine ka ajuwad albaha'im kamar dukkan wata dabba wadda take da gudu ingarman wannan ainihin wato wannan dabbar to kaman gudun sannan sauran mutane kuma su ana ta wucewa mala'iku suna gurin suna Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim Allahumma ana kallon mutum ba kamar yadda muka karanta a wani karatu na da imanu bi yawmil akhir duhu ga duhu gashi akan doron wutar jahannama gashi da kaifi kamar takobi ga ziran da kamar gashi kuma akan wutar jahannama yake Sirati ke haka kowa zai zo ya wuce kuma babu wanda zai wuce ya tafi ya wuce ta wani guri ba ta sirati ba kowa sai ya fita kai wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya babu wani ɗaya daga cikin ku in ji Allah ta'ala face sai ya mutu kan wannan gada kana ala rabbika hatman maqdiya wannan wani hukunci ne zartacce da ubangiji ya zartar da annabawa da manzanni da da kowa ma sai ya ketare illa iyaka kawai ga yanda sai ketare wa za ta zama wani ko wani sauran wuce Allah ka sa mu wuce da wuri na'am na'am Naam. Naam. Ayi. Naam. Ka ta ba ku Wai na gudun ai gudun aikin ka ne gudun. Za a to ai ya danganta ai kaga akwai banda wannan ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da kuma wato wasu ƙungiyoyi har wa yau. yakar so ta kai akwai ƙungiyoyi a cikinsa kuma da yake garba mutane akwai wanda zai tsallake shi jina-jina dakka jina-jina wani zai tsallake shi wani kusan kwarangwal duk inda ya zane ya wacce abin da ya wauta a haka zai tsallake shi wani kuma manzan Allah ya ce wannan ƙungiyoyin za su fuske shi dama da an fuske mutum ya yi kasa wutar jihar nan ya kan doron wutar jihar nan al'amarin ba shi da sauƙi sai ga wanda Allah ya sauƙaƙawa Allah ka sauƙaƙa mana wa musrifin akwai kuma wanda ya yi ta'adi ne musrif wanda ya barna ya yi miyagun ayyuka yu kabbu wannan kam kifa shi za a yi bin nirani cikin wuta wanda ya kyakkyawan aikin ba kana jin da yin da gurin wuce to ina ga mutumin da dama ya je wa Allah da guziri mara kyau ya je wannan ranar ba shi da tanadi da kyawawan ayyuka ya kake tsammani da al'amarin ba wato yana da ban tsoro kwarai da gaske Allah ya samu dace to mu koma cikin karatu Malam ya ce, Wannan wal jannatu haƙƙun wa huma موجودتان لا فناء لهما وحوض خير الخلق حق وبه وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه يشرب في الأخرى جميع حزبه كما, كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران وثالثا يشفع في أقوال ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام وأدخلوا النار بلا إجرام بلا يلا جارة وأدخلوا النار بذا الإجرام أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان Mala ya ce wannan ruwan jannatu da wuta da aljanna haƙƙun gaskiya ne, wa huma mautu da tani kuma su da wuta da aljannan nan suna nan kamammu ne, la fana alahuma kuma ba sa karewa. Wa haudu khairul khalqi tafkin fiyayyen halitta haƙƙun gaskiya ne, wa bihi ya shirabu fil ukura jami'u hizbihi dukkanin jama'arsa bihi ya shirabu da shi ne za su sha fil ukhra a ranar tashin alkiyama kaza lahu liwa'u hamdin haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tuta ta godiya yunsharu da za a yada ta za a buɗa ta wata tahur rusulu a ƙarƙashin wannan tutar akwai manzanni jami'an gaba ɗayan su tusharu an tare su a gurin kama lahu shafa'atul uzma haka ma ash-shafa'atul uzma ceto mafi girma da huna sani kama kamar yanda qad khassahu Allah biha Allah yake bance shi da ita takarruman dan girmamawa min ba'di idnillah amma fa bayan izinin Allah la kama yara kullu quburiyyin ba kamar yanda dukkan wani mai bautar kaburbura yake yi ba iftara wanda ya kirkiri ƙarya alallahi ga Allah ya awwalan zai yi ceto da farko ilar rahman wato zuwa ga ubangiji mai rahama fi fasilil qada cikin raba wato cikin yin hisabi wato yi wa mutane hukunci shine fasilil qada baina ahli al-mawqifi tsakanin mutanen da suke gurin tsayuwa min ba'da an yatlubu hannasu bayan mutane sun nemi wannan ceton ila kulli ulil azmi zuwa ga dukkanin wato man wato ulil azmi manzannin nan waɗanda suke mafiya girman matsayi alhudati shiryayyu alfudala masu falala wa thaniyan ceto na biyu yashfa'u manzon Allah zai ceto fi istiftahi wajen neman a buɗe darin na'imi wato gidan ni'ima na aljanna da kulil falahi ga ma'abuta da bauta haza wannan ke wa hatani shafa'atani waɗannan ceto guda biyu kad khussata bihi an keɓance su da shi dilal qur'ani babu inkari babu musu wa salisan ceto na uku yashfa'u fi aqwali wato zai yi ceto a cikin mutanen da matu suka mutu ala dinil huda al-islam akan addinin nan na shari'a wato musulunci wa aubaqatuhum kasratu dhunubi asali amma yawan laifuffuka ne aubaqatuhum suka kifa su wato suka halakar da su fa udkhilun nara suka shiga cikin wuta bidan ijrami da wannan laifuffuka ne an ya karu to zai nemi ceton su fito min ha daga wuta din ilal jinani zuwa aljanna bi fadl rabbil arshi da falalar ubangijin al'arshi zirki isani ma abucin kyautatawa bala yace wannan wal janna da wuta da aljanna mawjuda tani ko haqqun gaskiya ne yana daga cikin imani da ranar lahira shine yin imani da wuta an fahimta ko imani da wuta ai wa min al-imani bil yawm al-akhir wan nar yana daga cikin imani da ainihin wato ranar tashin alkiyama kai imani cewa akwai wuta wuta gaskiya ce kasantuwar ta gaskiya ba kokonto da ita da aljanna duk akwai su ba kokonto lalle wuta gida ne da Allah ya tanade shi ga makiyansa aljanna kuma gida ne ga masoyansa wannan shine abin da aka yi ishara zuwa gare shi bi kaulina da faɗin muhakkun da muka ce gaskiya ne ma'ana aljanna gaskiya ce wuta ma gaskiya ce ubangiji ta'ala ce ya yi wallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum me naran kaga akwai wutar wa qudu annasu wal hijara makamashin ta mutane da wuta da duwatsu alaiha mala'ikatun ghilabun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun sai Allah ya ce ya yi wallazina kafaru la ta'tabiru yau inna ma tusawna ma kuntum ta'malun har zuwa ayat take ta ya yi wallazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha da wani waɗannan ayoyin suna da yawa cikin alkur'ani shahararru ne duk lokacin da aka yi ambaci aljanna to akan yi adabi da ambatan wuta kuma duk lokacin da aka ambaci yan wuta akan yi adabi akan yan wuta din da kuma ambatan yan aljanna wani lokaci ai alkawari na aljanna wani lokaci a kuma yi barazana da narko na wato na wuta wani lokaci a ba da labari game da abin da Allah ya tanada a aljanna na ni'ima madawwamiya ga masoyansa wani lokaci kuma a ba da labari game da abin da Allah maɗaukakin sarki ya tare da a cikin gidan wuta na azaba mai raɗaɗi ga makiyansa da wani haka. Na fata an gane, da haka duk mai son ya sake samun cikakken bayani to ya karanta alkur'ani wato a ƙarƙashin karatun alkur'ani wato daga farkonsa zuwa ƙarshensa ya karanta shi da tadabburi da kuma zuciya halartacciya to zai samu wannan bayanin na maganar aljanna da wuta mai tarin yawa cikin ainihin alkur'ani. na fata an gane sannan daga ciki kuma kudurce samu su a yanzu ma'ana bayan abu na farko ka yadda cewa aljanna da wuta gaskiya ne yana cikin kunshin imani da ranar lahira abu na farko kenan abu na biyu kuma ka kudurce cewa yanzu maganar nan da ake aljanna tana nan wuta tana nan ina fata an gane ka kudurce cewa aljanna da ake maganar ta a yau tana nan wutan nan da ake kai wa mutane barazana a kanta tana nan saboda akwai masu fahimtar cewa aljanna yanzu ba ta nan wuta ba ta nan barazana ake wa mutane game da wuta kwaɗaitar da mutane ake game da aljanna har yanzu ba a halice su shi ne zan sai mana yake so ya tabbatar maka da ingantacciyar aƙida yake ce maka ka kuma kudurce cewa aljanna da wuta suna domin ubangiji ta ala game da aljanna da yayi bayanin da sai ce uiddat lil muttaqin أعدت للمتقين أعدت للذين آمنوا بالله ورسله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون تابتان غاني فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون to duk waɗannan ayoyi suna magana akan aljanna fa tana nan an tanade su domin Allah ya ce u'iddat an riga an tattare ta an tanade ta da muttaki kamar yadda game da wutar ita ma ya ce u'iddat lil kafirin wa a'tadna liman kazzaba bis sa'ati sahiha kaga duk kuma fi'ili ma zai ne a cikawa ba wai za a yi bane an riga an yi an tanada aljanna ga waɗanda suke sun ba Allah an tanada wutar ga waɗanda suka kangare wa dokokin Allah to game da wannan baiti abu na biyu kenan abu na uku kuma ka kuma kudurce dawwamarsu da wanzuwarsu cewa ba sa karewa har abada an fahimta wala ya funa man fiye ma waɗanda ke cikin su suwa ba sa karewa wannan abu uku ake so ka kudurce game da aljanna da wuta shi sa bai iya kawo su na farko ka yadda aljanna da wutan nan ba wai tatsuniya ba ce gaskiya ne na biyu ka yadda yanzu maganar da ake suna nan an tanade su na uku kuma ka yadda aljanna ba ta karewa ɗan aljanna ba ta karewa wuta tana nan ba ta karewa kuma ainihin wato ɗan wuta su ma ba ta karewa na ba ta gane domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita kanta mutuwar za a zo da ita ranar tashin alkiyama za a zo da ita a yanka ta tsakanin wuta da aljanna za a zo da ita kamar rago a yanka ta a ce ya ahalar jannatu khuludun fala maut ya ahalar nari khuludun fala maut ya ku yan aljanna dawwama za ku yi ba mutuwa ta kanta mutuwar an yanka ta ya ku yan wuta dawwama ce ba mutuwa ba mutuwa ina ba dan gani to shi sa malai ce game da aljanna da wuta waɗannan abubuwan guda uku ake so ka kudurce game da aljanna da kuma wuta sai kuma game da tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Kautsar yace tafkin fiyayyen halitta haƙƙun gaskiya ne wa bihi yashrabu bil ukhra jami'u hizbihi kuma dukkanin jama'ar manzon Allah tawagar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam za su sha daga wannan tafkin an fahimta ko shine alkautara wanda Allah madaukakin sarki ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wannan tafkin duk da cewa yana cikin imani da gaibu ba mu gan shi ba amma an mun yadda akwai shi kuma da wannan tafkin ne yan wato masoyan Allah mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za su sha wannan tafkin su sha su goshi in sun sha shi ba za su sake jin kishowa ba har abu ina fata an gane sannan sai kuma game da ainihin wato liwa'ul hamd wata tuta da ake kiranta liwa'ul hamd kaza lahu liwa'u hamdin kamar yadda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai bashi tuta da ake kira tutar godiya yunsharu za a buɗa ta wata ta rusulu jami'an za ka samu manzannin Allah ga baki ɗansu suna ƙarƙashin wannan tutar tutar da an tattara su ina fata an gane shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Anas wanda Imam Tirmidhi ya rawaito shi ce hadisi ne hasanun garib yace ana awwalun nas khurujan idza bu'ith ni ne farkon wanda zai fito an tashi mutane wa ana khatibuhum idza wafadu in sun taho sun taru kuma ni ne bai musu hudu ba wa ana mubashiruhum idza ya'isu kuma ni ne mai musu albishir in sun yanke kauna liwa'ul hamd yawma idin bi yadi yace tuta ta godiya a wannan rana tana hannuna sallallahu alaihi wa sallam wa ana akramu alayya wa wa ana akramu ala rabbi wala fakhr kuma ni ne na karamci da girma a wajen ubangiji na ba alfahari nake ba akwai hadisin abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ana sayyid waladi adama yawmal qiyama ni ne shugaban duk wani dan adam ranar tashin kiyama wala fakara ba wace ka baki dake babu wani annabi a wannan ranar inji manzon Allah daga adam har waninsa face suna karkashin wannan tutatawa wa ana awwalu man tashaqqu man tanshaqqu anhu al-ard kuma ni ne farkon wanda kasa za ta tsage fito wala fakhara ba alfahari nake la ba dan gaje sannan sai kuma malamin shiga baitika game da ceto sai ya kawo ainihin ayatu shafa'a wa hadithiya wal maqamul mahmud kaza da bush shafa'atul uzm haka akwai ceto ya kai wajen kala takwas alfarma alfarma ta kai kala takwas amma mafi yawancin da tana hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi sai ce kaza lahu ai li nabiyina sallallahu alaihi wa sallam ash-shafa'atul uzma ash-shafa'atul uzma ita ce ake kira shafa'atul kubra ko shafa'atul uzma ita ce bayan ga rana ta yi rana ga kishi ga yunwa ga firgici ga rashin kwanciyar hankali shine a daidai wannan lokacin aka ce mutane za su je wajen annabawa wajen neman ainihin wato kamun kafa da su dan neman alfarma wajen ubangiji a yau mutane hisabi kowa ya samu ko shi ne za a je wajen wannan annabin kamar yadda an sha karantawa muna ji ko a je wajen wannan annabin ya ce ina ba zai iya ba je wajen wannan ya ce ba zai iya ba je wajen wannan ya ce ba zai iya ba har karshe a cike zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa ya ce ana laha ana laha ana laha shi ne zai je fata gaban ubangiji subhanahu wata'ala yayi ta kirari yayi ta yawa Allah kirari ya ce shi ma sai a ranar za a kimsa masa irin yabo da kirarin da zai wa Allah to bayan an yayi wa Allah yabo yayi wa Allah kirari sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce daga kanka irfa rasak daga kanka an fahimta sal tuqta roki za a baka washfa tushaffa nemi ceto da alfarma za a yi maka to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai nemi alfarma ta ci ai ceton yau mutane misali to sannan shine sai a zo a sa ni zani ai kaza kaza fara ainihin abu to wannan ceton shi ake kira shi fa'atul uzma babu wani annabi da zai iya shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fata an gane shi ake kira shi fa'atul uzma kuma an ce an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dan a ƙara gane matsayi da martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah shi za a karan farko da mutane sun gano suka taho wajen manzan Allah ba za a ƙara gane a ƙara tsinkewa da al'amarin manzan Allah a wajen Allah shi za sai da aka bar mutane da wajen annabi Adam ya ce kai yau na wane mutum a je wajen annabi Musa ya ce ni dai a ni ba inda kai inda kai na tsallake yau na na gode Allah a je wajen annabi Musa wajen annabi Ibrahim duk sai sun ka ce ba za su iya kaga zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara fito da martaba da matsayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an gane shi ne Allah madaukakin sarki ce asa an yaba aka karabbuka maqaman mahmuda wannan shi ake kira al-maqamul mahmud da aka bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada khassahu Allah biha Allah ya cebe shi da wannan cetan takarruman saboda karramawa da girmamawa da Allah madaukakin sarki wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma al'umman manzon Allah domin da zarar manzon Allah ya samu wannan kamban to al'umma sama ta ce tuta ina fata an gane kamar yanzu yanzu cikin sahihul bukhari hadisin jabir dan abdullah Allah ya kara masa yadda yace wa zaitu khamsan manzo Allah ya ce an bani abubuwa guda biyar da ba a ba wani ba cikin annabawa gabani na cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zaitu shafa an bani ceto shi dai wannan maqamul mahmud dai wato ainihin ash-shafa'atul uzm ina fata an gane yace wa yashfa'u awwalan ila ar-rahman ceto na farko da manzon Allah zai fara yi sallallahu alaihi wasallam zai tafi ne zuwa ga ubangijin rahama fi faslil qada bain ahli al-mawqif wato alfarma ta farko da manzon Allah zai fara nema shine faslil qada a rarraba hukunci na'am to min ba da izini la ko yawa shi kansa ce kan da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko aka bashi sai bayan izinin Allah na fata gane min ba da izinin la sai bayan Allah ya ba da izini man zallazi ya shafa indahu illa bi izini wa ya isa ya je sa baki ya nemi alfarma a wajen Allah sai bayan Allah ya ba da izini shi yasa tun lokacin da aka keto sai da lokacin izinin yayi na fata gane sai da lokacin izinin yayi sannan shi kansa annabi ya je ya sa baki la kama yara kullum kuburiyin alallah iftara ba kamar yadda masu bautar kaburbura suke gani ba suna bauta wa wannan cikin kabari suna da riya cewa wannan na cikin kabarin ranar tashin alkiyama zai cece su wannan na cikin kabarin zai musu ainihin kaza zai musu kaza su ba sa cikin wanda za su sha wahala a wannan rana wani ma ce aka yi zai zo da babbar riga ya dinga smogalin ya dinga jidar mabiyansa yana yana wucewa da su ka fata an gane to sai malam yake gaya mana ka duba annaba ma sun ce ba su iya ba har an yi ka cewa ko wani mahaluki a wannan ranar wai zai iya an je wajen annaba sun ce ba za su iya ba shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gaba gadi amma ce sun ya fara nema faduwa ya yi da kawai kamun kiraki kuma sai da Allah ya ga dama ya ce daga kanka ba yana zuwa ga da ba sai ka kwanta ba menene shi ma sai da ya rubuna ya fadi ya yi sujada ya yi ta wa Allah kirari ya yi ta wa Allah yabo da can da Allah ya ga dama ya ce irfa a rasa wannan abu da ka cewa wani mutum zai cece ka ba sai ka yi sai ka yi kaza ba kawai ka bi wannan mutumin ka bi shi kai baka da matsala ranar tashin alkiyama kaga wannan wani rudi ne da kuma ainihin wato a ainihin wato shedanci nisbatun wato kuburi nisbatun ila al-qubur li ibadatiha li ibadati ahluha saboda masu bautar kaburbura ne yashfa'u awwalan ila ar-rahman wato zai nemi alfarma da farko zuwa ga ubangijin rahama fi fusul qada wajen raba hukunci wato rarrabe hukunci baina ahlil mawqif tsakanin mutanen da suke tsaye a wannan gurin min ba'd an yadlubu an-nasu ila kulli ul azmil qudati al-fudala bayan fa mutane sun gama shan wahala sun gama gararan ba sun nemi wannan ceton a wajen ulul azmi minar rusul masu falala wanda suke da higher rank a wajen Allah madaukakin sarki duk sai da aka je wajen su aka ce su sa baki a yi wa mutane hisabi amma duk abin bai yiwu ba sai daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya je ya nemi wannan albarmashi kuma aka yi masa na ba ta an gane wa thaniyan yashfa'u fi istiftai to kamar yadda muka faɗa ceton kala kala ne wancan na farko ke bayan an yi wa mutane hisabi yan aljanna za su tafi aljanna Allahumma ja'alna minhum yan wuta za su tafi wuta a'adana Allah minhum to bayan an yi wannan sannan akwai ceto na biyu shine yashfa'u wai bayan an yi screening an tsallake sirati yanzu shiga aljanna mu'mine za su to suna zuwa kofar aljanna za mai tsaron kofar aljanna zai ki bude ga certificate an yi screening mutum ya ya tsallake amma zai ce ba za ka fara shiga aljanna nan ma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sake neman ceto na biyu ya nemi alfarma tistifta hidarin na'im wajen a bude idan ni'ima li'ulil falahi ga ma'abota rabauta waɗanda suka rabauta ɗin nan suka tsallake to a buɗe musu wannan yace ai dama kai ne farko wanda aka ce kai zaka fara shiga su sai an buɗe manzon Allah ya shiga sannan kuma duk waɗanda suka rabauta su ma su samu shiga Allah ba cikin sarki ya samu a cikin su to wannan shine ceto na biyu hada wannan kenan wa hatan shafa'atan waɗannan ceton guda biyu da wancan wanda aka yi wa mutane akan ya nema wajen Allah na aiwa mutane hisabi da kuma wannan na a nemi a buɗe aljanna mutane waɗanda suka rabauta su shiga to waɗannan ceton guda biyu kada kussa ta bigi an keɓanci waɗannan ceton guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai iya wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bilal qurani wannan babu wani ainihin inkari ko babu wani musu game da wannan wa thalithan yashfa'u fi aqwalin matu ala dinil hudal islami sannan ceto na uku shine zai ceci wasu mutane da suka mutu akan addinin musulunci sai dai aubakatkum kasratul asali yawan laifukan da suka aikata shine ainihin ya halakar da su fa udkhilun nara aka shigar da su wuta bi dal ijrami saboda wancan laifukan da suka aikata Allah ta'ala bai ga dama ya yafe musu ba aka sa su a wuta to nan ma manzo Allah zai sake zuwa ya nemi alfarmar waɗanda suka aikata laifi da suwana da suwana da suwane yana neman alfarmar a fito da su an ya kharuju minha a fitar da su daga cikin wuta ila aljidami su koma aljanna bi fadl rabbil arshi da falalar ubangijin al'arshi bil ihsani ma abutai ma abucin ihsani to da wannan shi kuma Allah ta'ala zai sake neman wato wata alfarma ce ta ma wannan da haka kamar yadda muka ambata kashe-kashen ceto ya kai wajen kala takwas to nan ga dai guda uku mun karanta abu to dan an ce mun lokaci yayi insha Allah za mu tashi wa ba'da hu yashfa'u kullu musallin insha Allah inda mu karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kusurtuban harshe Allah ma da kake sarki ya bi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.